السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa musulmai muna miƙa godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda bisa yardarsa da dacewarsa ya kawo rayuwarmu wannan yammaci na juma'a mai tarin albarka cikin wata mai albarka wata ramadan wanda yau 29 ne ga wannan wata hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana 1441 yau insha Allahu ita ce rana da za mu ɗaure wannan karatu ba lalle ne karatun ya tsawo na awa guda kamar yadda muka saba ba saboda kula da yanayin da ake ciki da hali yasa aka ce a yi haƙuri dai a zauna a yi wani bayani don ya zan shi ne cike wannan karatu na bana sai in Allah maɗaukaki ya kai rayuwar mu baɗi mu ɗora daga yadda muka ga kowa ya san wannan karatu bana ya zo cikin wata annoba ta corona wanda wannan annoba ta corona ta addabi duniya ne baki ɗaya daka in ka tashi yin addu'a addu'a za ka yi Allah maɗaukaki ya sauwaƙe wa duniyarsa baki ɗaya wannan musiba don duk duniya gabas da yamma kudu da arewa yadda ka je akwai musulmi kuma shi musulmi baya fatan mummunan abu ya samu ɗan adam ga baki ɗaya ko da ba musulmi ba ne sannan in malami zai yi fatawa akan corona dole ne ya yi ta yadda za ta amfani duk musulmai na duniya muna roƙon Allah tabaraka wata'ala ya ije mana wannan cuta kamar yadda yanzu muka fara shiga sauki Allah ya ƙara mana sauki ya maiso mana da zaman lafiya a wannan duniya ta mu baki daya a in ba manta ba muna karatu ne cikin suratu saba'i a darasinmu na baya mun tsaya daidai kan ayata 23 don haka yau matashiyarmu ita ce ayata 24 a wannan sura muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya mana gudunmawa ya sa muna yi don neman yardarsa ya ba mu ikon furta abin da yake shi ne daidai na'am aramma
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين wata kullum قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون wata kullum aramma قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم wata kullum قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم
kaji wata hikima ta alkur'ani duk ayoyi hudun da aka karanta da kulkulkul usulubi na talqini suka tashi Allah madaukaki yace wa manzansa Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kul kace da su ya Muhammadu man yarzuqukum minas samawati wa yake arzuta ku daga cikin sammai malaita kama fi kaulihi ta'ala tamfar yadda ya zo a cikin fadin Allah maɗaukaki a aya ta talatin da ɗaya a cikin suratu yunus alaihi salam Allah maɗaukaki ya ce kulman yarzuqukum minas sama'i wal ard ka ce wa yake arzuta ku da ruwan sama daga sama wa yake arzuta ku ta ƙasa ya ba ku ainihin tsuro amman yamliku sam'a wal absar ka tambaye su wane ne ya mallaki jinku da ganinku waman yukhrijul hayya min al mayyit wa yake fitar da mai rai cikin matacce wasu malaman tafsiri suna cewa kamar yadda wato yukhrijul hayya min al mayyit kamar yadda yake fitar da dan tsako a cikin kwai wa yukhrijul mayyita min alhayy kamar yadda yake fita fidda kwai din daga cikin kaza ko ainihin wani abu ko jimina ko abu dai mai yin kwai ko Allah ya fidda mai imani a jikin kafiri wa yukhrijul mayyita min alhayy ya fidda matacce daga mai rai wa man yudabbiru al'amra wane ne yake jujjuya al'amura Allah ne fa sayaquluna Allah da sannu za su ce Allah ne faƙul a falatattakun Allah ce to ka gaya musu in sun ce Allah ne to me zai hana ku ji tsoronsa kun ga wannan ƙul ɗin ta yi alaƙa da waccan ƙul shi ya sa shi malam aliyu albami ya ce kamar yadda ya zo a faɗin Allah maɗaukaki wani irin arziki Allah yake arzuta bayansa daga sama sai ce alghaisu shine girgije gajimare jiya bai zubar mana ruwa ba wa yuqalu al-matar ana ce masa almadar kala ibnu uyaynatu kala ibnu uyaynata ibnu uyayna yace ma sammallahu ta'ala madaran fil qur'ani illa azaba in kaji an ce madaru a qur'ani inji dan uyaina to ruwan na azaba ne fa amdarna alaihim Allah ya kiyaye mu da wannan ruwan Allah jikan ibnu uyainata yace Allah bai taba ambatau ba ya ambaci ruwan sama da suna madar fasa'a madarun munzarina ka ganki ko wata sammihi al'arabu al-ghaisu shi yasa larabawa ba su amfani da madar din saboda sun ji yaren da kyau sai suke ce al-ghaisu wa huwa qawluhu ta'ala shine fadin Allah madaukaki da yace wa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim suratul anfal lamul juhudi ne liyu'adhiba asali yu'adhibu ne to tunda lamul juhudi ta zo ta mai da wannan yayi fataha madadin rufu'a din wama kana Allahu liyu'azzibahum Allah bai kasance zai azabtar da bayinsa ba wa anta fihim alhali kai Muhammadu kana cikin su kun ga zuwan manzon Allah wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin kasancewan manzon Allah cikin al'umma ya hana Allah ya azabtar da al'umma ne wama kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun Allah bai zan mai yi musu azaba ba alhali suna istighfari ko corona in aka ta istighfari tafiya za ta yi kasan shi ba kadami ce bai san magani ba sai wadda aka sa madubin dubarudu aka lera ce ai kaza ne an samu kaza da kaza to malai ce ka duba sahih bukhari mujalladi na shida shafi 62 wa fil hadith alladhi akhrajahu al-bukhari wa muslim yazo hadisin da imam al-bukhari ya fitar hadisi na 4371 na imam muslim hadisu na 2796 an anas bin malik radiyallahu anhu qala daga anas dan malik Allah madaukaki ya kare yadda gare shi yace قال أبو جهل أبو جهل يتي اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم فنزلت أبو جهل يا فكوا وتا da jahilci da mushrikanci ba quraishe ne wai kiran da annabi yake zuwa ga musulunci da wannan littafi na alqur'ani shi abu jahal maimakon ya roƙi Allah ya nuna musu gaskiya a kansa sai ya ce kawai ya yanke hukunci nasa ya ce Allahumma in kana haza huwa alhaqqa min indika ya Allah in wannan littafi da Muhammad ya zo da shi shine gaskiya daga wajenka fa amdir alaina hijaratan minas sama ka saukar mana da ruwan na duwatsu daga sama a witina bi azabin alim ko ka zo mana da azaba mai radadi kaga wannan magana ta yi muni fa nazalat shine dalilin saukar wannan aya da muka ji wa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihim kaji amsar da aka bashi ai magana ta sa akwai wauta a ciki wato Allah bai kasance zai musu azaba ba alhali kana cikin su وما كان الله مؤذبهم وهم يستغفرون الله بذنب مسو عذابا با الحالي سنا neman gafara na'am to daka wannan shine dalilin jida ko saukar wannan aya din wal ard kuma Allah yana arzuta su ta ƙasa to ya arzikin yace bin nabati sai Allah ya sa kasar ta tsirar musu da tsirai a noma shinkafa a nema gero masara dawa acca da duk abin da za ka noma a ƙasa ƙulillahu ka ce da su Allah ne mai wannan illam ya ƙuluhu in su ba su faɗa ba izla jawaba gairahu don babu wata amsa in ba a ce Allah ɗin ba wa inna au iyaku lalle mu ko ku ai ahadul fariqaini ɗayan ɓangaren nan guda biyu ɓangaren manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama da muminan sahabbansa da ɓangaren mushirikai da gayyarsu la'ala hudan aufi balale mubin dole dai ɗaya na kan shirya kuma wani yana kan ɓata bayyananne bayyinu sun makalafa bainal harfaini sannan sai Allah ya saba tsakanin haruffan guda biyu li'annal mutadi kaman sa'ida manaran yanzurul ashiya domin shi dai kamar wanda ya hau manar gurin kiran sallah din guri mai tsawo ya hau yana kallon mutane haka shi dai yake wai ta dallau alaiha yana tsinkayen abubuwa yana leka komi yana fitarwa aw rakiba jawadan yarkuduhu haythu yasha ko ya hau ingarman doki yana su kwanarsa yadda ya so ina wadallu shi ko batacce ka annahu mungamisun fi zalami yartabiku la yara shay'an wato shi batacce ya nitse ne cikin duhu yana fagamniya baya ganin komi wa fil ibham fi qawlihi wa inna aw iyyakum wato yadda aka rufe abun aka ce mu ko ku ila taladdufun bihim wato tausasa musu aka yi kamar yadda ya zo a cikin fadin Allah madaukaki wa idza sami'u lagwa a'radu anhu idan suka ji yasasshiyar magana sai su bijire gabarinta wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum sai ce mu dai muna da irin ayyukanmu kuma kuna da irin naku ayyuka salamun alaikum la labtagil jahilin sai amincin Allah ya tabbata gare ku mu ba ma bida ba ma neman ainihin aiki na jahilci ko ba ma ainihin neman jahili wa qauluhu ta'ala da fadin madaukaki da yace Allahu rabbuna wa rabbukum Allah shi a ubangijinmu kuma ubangijinku lana a'maluna wa lakum a'malukum muna da irin ayyukanmu kuma kuna da naku la hujjata bainana wa bainakum babu wata hujja tsakaninmu da ku Allahu yajma'u bainana wa ilayhi al-masir Allah shi zai hada zakaninmu makoma a gare shi take na'am da'in ila al-imani wato mai kira zuwa ga imani idza waqafu lahu in sun tsaya ga wannan kira din kulla tus'aluna amma ajramna kace lalle fa ku ba za a tambaye ku ba dangane da zunubinmu jarimar da muka aikata laifin da muka yi ba za a yi muku tambaya a kai ba mu za a tambaya wala tus'alu amma ta'maluna wala nus'alu amma ta'malun ko ba za kuma a tambaye mu ba dangane da aikin ku kowa ya je lahira da kayansa akan kayansa za a mar hisabi li'anna bari'una minkum domin mu mun barranta gabarinku وفيه إضافة حيث أسند الإجرام إلى أنفسه وفيه إنصاف وأكوي عدلتي أتكين وانا مغانا يد سكراء بلي فيك كانوس والعمل إلى المخاطبين suka kuma raba aiki zuwa ga abokan maganarsu sai sake cewa kul yajma'u bainana rabbuna a yaushe yawmal qiyamah ubangijinmu zai hada tsakaninmu ranar alkiyama ثم يفتح بيننا بالحق sannan Allah ya hukunci a tsakaninmu da gaskiya fai dukilil muhiqqin aljannata ya shigar da wadda suka cancanta masu gaskiya su je aljanna wal mubdilinan nara masu barna makareta a sa su a wuta wa huwa al fattahu Allah shine mai hukunci al alimu hukuncin kuma da ilimi bima ya hukumu bihi duk irin hukuncin da Allah yake yi ya san shi sai kulda ta zo ta ƙarshe daga cikin kulakulai guda hudu da mala ya ja mana Allah ya ce kul aruni aruni allazina alhaqtum bihi Allah ya ce ku nuna mun mana wanda kuka riskar da su da ubangiji kuke hada su da shi fi istihqaqil ibadati kuke cewa sun cancanci abotata musu kuka mai da su shuraka'a abokan tarayya ga Allah dubi lamba ta biyu kama kala Allah ta'ala qul ara'aytum shuraka'akum alladhina tad'una min dunillahi aruni ma za khalaqu min al-ard am lahum shirkun fis samawat am ataynahum kitaban fahum ala bayyinatin min bal in ya'idu adh-dhalimuna ba'dhum ba'dan illa ghurura suratul fatir aya ta 40 daidai Allah ya ce ka fada musu ya Muhammad ara'aytum kubani labarin shuraka'akum allazina tad'una min dunillah abokan tarayyar ku wayanda kuke roka kuke hada su da wani Allah su ba Allah ba aruni ma za khalaqu min al-ard kununa min abinda suka halitta daga ƙasa am lahum shirkun fis samawat ko sun yi kamfani ne da Allah sun yi tarayya da shi wajen halittar sammai bakwai am atainahum kitaban ko dai mun ba su wani littafi ne fahum ala bayyinatin min suna kan hujja akan wannan littafin da muka ba su Allah ce bal ba haka bane in ya'idu zalimuna ba'dhum ba'dan illa gurura azzalimai sashin su baya yi wa sashi alkawari sai na yaudara da ruɗi wa qawluhu ta'ala da fadin Allah da ce قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين سورة الأحقاف آية تهدكم Allah madaukaki ya ce ka gaya musu ara aikin ku bani labari nami ma ta da'una min dunillahi abinda kuke kira kuke bautatawa koma bayan Allah aruni ma za khalaqu min al-ard ku nuna min abin da suka halitta a ban kasa am lahum shirkun fis samawat ko suna da tarayya da Allah wajen halittar sammai ituni bi kitabin min qabli hadha ku zo min da wani littafi gabanin wannan aw asaratin min ilmi in kuntum sadiqin ko ku zo min da wani wanji na ilimi in kun zan masu gaskiya cikin abin da kuke da'awa Allah ka shirye da mu da yace shuraka ay maf'ulun thalith ne li aruni wal awwalu ya al mutakallim wa thani al mawsul ta'budunahu ma'ahu wato abinda kuke bautatawa tare da Allah Allah sai ce kalla rad'ul lahum wannan tsawa ce akai musu ani tiqadi sharikin lahu ga duk masu kudurewa cewa Allah yana da abokin tarayya bal huwa Allahul aziz a'a dai ba haka ba shi Allah shine mabuwayi al-ghalibu ala amri wanda ya rinjaye kan lamarinsa al-hakimu gwani fi tadbirihi li khalqi cikin yadda yake tsara halitta ta sa wala yakunu lahu sharikun fi mulki bai da abokin tarayya a mulkin sa fa fihi tahdi an shuraka al-maz'umi a cikin wannan an kure ainihin wato masu hada Allah da wani wajen abokan tarayyar da suke rayawa tare da Allah warradul anib watta'nibu lahum wato da kuma zargi a gare su wattabakitu anil kalami da gajiyar da su gabarin magana wal jawabu ithbatul uluhiyyati lahu da kuma jawabin tabbatar da ubangijin taka ga Allah wal madhi lahu bil izzati wal hikma kuma yabo ya tabbata ga Allah cewa shine magwayi mai hikima wa ma ablaga kalaman lahi rabbil alamin kai mamakin balaga na maganar Allah ubangijin wato talikai thumma bayyana ta'ala mansiban nabi sallallahu alaihi wa sallama a ayar da malam zai karanta mana sai Allah madaukaki ya ambata mana matsayi irin na manzon Allah wa mawqifal ladina kafaru bima ja'ahum bihi da matsayin wadda suka kafircewa abin da annabi ya zo da shi waja'ahum yawmal qiyamati wajaza'ahum yawmal qiyama da sakamakon su ranar alkiyama fa qala sai yace okay
wama arsalnaka illa kaffatan lin-nasi bashiran ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين هكذا قل لكم ميعاد تستاخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لولا أنتم لكنا مؤمنين Allah ya kiyashe mu Allah madaukaki yace wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas bashiran wa nadhira walakin aktharan nas la ya'lamun kun ga sakon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai tsaya kan Qurayshawa ba don wannan Qurayshawa ita ce kabila ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ita ce kabila wacce ta fi kowace kabila daga cikin kabilun larabawa baki ɗaya to Allah ya turo manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallama zuwa ga ɗaukakin mutane ne baki ɗaya da larabawan da ainihin baibayi wato su ne ajami wanda yake jin larabci da wanda baya jin larabci Allah ya aiko Muhammad sallallahu alaihi wasallama zuwa gare shi shine malam a fassara da yace wa ma arsalnaka illa kafatan ay amma baki daya halun minan nasi qadima lil ihtimam qaddima lil ihtimam bi wato an gabatar da wannan saboda himmatuwa da shi malai ce sabata fil hadisi allazi akhrajahu al bukhari ya tabbata cikin hadisin da imam al bukhari ya fidda shi a hadisi na 328 wa muslim da hadisin da imam muslim ibn hajjaj ya fitar hadisi na 521 an jabir bin abdullahi radiyallahu anhuma qal daga jabir dan abdullahi Allah madaukaki ya kara yadda gare shi yace inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qal manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace uditu khamsan an ba ni abubuwa guda biyar ku ji abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya ba shi wasu ababai guda biyar lam yu'dahunna ahadun qabli ba bayar da su ba waɗannan ababai guda biyar ga wani ɗaya daga cikin annabawa gabanina menene waɗannan abubuwa guda biyar na farko annabi ya ce nusurtu birru'i masirata shahrin Allah ya bani nasara Allah ya taimake ni da ainihin nasara akan abokan gabana in ya rage wata guda tafiyar wata guda manzon Allah ya je gun da zai kai yaki sai Allah ya sanya tsoro da firgici akan wanda annabi zai kai wa hari ba annabin da Allah bai wannan kyautar sai Muhammad sallallahu alaihi wasallama kyauta ta biyu da Allah ya masa bai wa kowane annabi ba wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa dahura kuma an sanya mun ƙasa baki ɗayanta ta zama masallaci duk yadda sallah ta riske ka kamar yadda ya zo a cikin hadisin duk bayan ƙasa masallaci ne sai wasu gurare kamar biyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ba a sallah irin makabarta masbala juji masjara kwata qari'atul tariq tsakiyar hanya ba za ka zo ka tsiri sallah ba su ma da a ce babu wayannan abubuwan za ka iya sallar ka a wurin sai ma'atinil ibil ko inda raƙumi yake gurfana ya ce allah ya sanya mun ƙasa baki ɗaya masallaci wada huran kuma talon abun alwala in babu a ruwan alwala sai a buga ta a yi taimama a yi sallah fa ayyuma rajulin min ummati adraktu salatu falyusalli di yadda sallah ta riski wani mutum daga cikin al'ummata ya sallah a gurin wa uhillat liyal ganaimu abu na gaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce an halatta mun cin ganima duk annabawan baya in sun yaki an samu ganima konawa ake yi amma manzon Allah sai aka ce in ya samu ganima ga yadda za a yi a ainihin wato raba wannan ganima din ba za a kona ta ba tamfar yadda annabawan baya ke konawa a'a sai dai a ainihin wato raba ta ga mayaka wayanda suka je ainihin wajen yaki kamar yadda mai askari ya ce liljaishi intifa'i bima wajadu rindinar mayakan musulmi sun samu su yi amfani da abin da suka samu na ganima in abinci ne ba bukatar rabo a cinye shi nan take in kamar shi ma zai ɓaci to kaga an halatta wa manzon Allah ganima walam tahilla li adin qabli ganima bata halatta ba ga wani annabi gabanina wa uditu shafa'a kaji kuma annabi Allah ya bashi ceto shine ash-shafi'u wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai ceci al'umarsa wa kana an-nabiyyu ba'athu ila qaumihi khassatan وبعثت الى الناس عامه kaga wa ma arsalnaka nan gurin shine mahallin shahid da kiran wannan hadisi yace annabi ya zan ana aiko shi ne zuwa ga mutanansa ni kuma an aiko ni ga zuwa dukkan mutane baki da to kun ga wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi ba mu aiko ka ba sai zuwa ga daukakin mutane baki da bashiran mubashiran lil mu'minina bil janna yana mai albishir yana bushara ga muminai cewa za su samu shiga aljanna wa nadhira kuma yana mai gargade ai munziran lil kafirina bil azabi kafirai annabi yana musu gargadin shiga cikin wata azaba ranar gobe walakin aktharan nasi la ya'lamun sai dai mafiya yawan mutane ba san wannan ba ai la ya'lamuna mansibaka al ali ba san matsayin manzon Allah ba madaukaki ولو عرف المنكرون ذلك لأسرعوا إلى الإيمان masu inkarin wannan da sun sani da sun yi gaggawa zuwa yin imani wadda'ati da sun yi da'a lima ta'muruhum bihi ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke umartar su da shi wa yaquluna mata hadha alwa'd cewa suke ma wai yaushe ne ne wannan wa'adi na alkiyama zai har ai musu azaba wa bi qiyamis sa'a yaushe sa'ar ma za ta tsaya in kuntum sadiqin in kun zan masu gaskiya akan abin da kuke faɗa sai Allah ya ce qul lahum kace mu da su lakum mi'adu yawmin la tastakhiruna anhu sa'a wa la tastaqdimun kuna da wani wa'adi nauyi ne ba za a muku jinkiri na awa ɗaya ba in lokacin ka yayi ba za a barka ka ƙara awa ɗaya ba kuma in bai yi ba ko da da minti nawa ne ba za a rage ba alaihi wa huwa yawmul qiyama wannan shine ranar alkiyama Allah ce wa qala allazina kafaru lalle wa'anda suka kafirta sun ce lan nu'mina bi hadha alqur'ani har abada ba za mu yi imani ba da wannan alqur'ani kaga lan da ita aka kore wala bil ladhi bayna yadayhi kai ba za mu ma yi imani da littattafan da suka wuce gabanin ƙur'ani ba kamar me ai taqaddama hukar taurati kamar at-taura littafin annabi Musa wal injil kamar injila littafin annabi Musa ad-dalin ala al-basi wanda duk suna nuna in mutun ya mutu za a tayar da shi za a mar hisabi li inkarihim lahu saboda su suna inkarin tayarwa bayan mutuwa shine Allah ce walau tara idh zalimuna ya muhammadu da zaka ga yayin da azzalimai sune kafirai mawqufuna inda rabbihim an tsayar da su wajen ubangijin su yarju ba'dhum ila ba'din alqawl sashin su yana mai da magana zuwa ga sashi yaqulu alladhina stub'ifu masu rauni muridai za su ga wa shehinansu wa'anda suka biyayya za su gaya wanda suka biyayya ba Allah ba ba manzon Allah ba lillazina istakbaru su gaya wa masu girman kai a cikin su ar-ru'asa ka gani ko shugabannin da suka bi laula antum lakunna mu'minin in ba dan ku ba wallahi da mun zan mu'minai ai sadattumuna anil imani ku ne kuka kange mu gabarin imani bin nabi sallallahu alaihi wa sallama kuka hana mu yin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to ina ga akan wannan zamu takaita sai in Allah mai girma da daukaka ya kai rayuwar mu zuwa badi zamu tashi daidai kan wato aya ta 32 ko wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a daga ƙarshe za mu miƙa nasiha ga 'yan uwa musulmai ko da dai a takaice ne wanda su ma insha Allah ba za su ja lokuta ba na farko idan Allah maɗaukaki ya sa an ga wata wanda ke da hakkin sanarwa ya sanarwa to kamar sarkin musulmai to wajibi ne musulmi su yi idi don manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce wato sallah ita ce ranar da musulmai suke sallah ba a san raba kan musulmi azumi ranar da musulmai suka yi azumi layya ranar da jama'ar musulmai suka yi kowace ranar guda ɗaya ce kuma bin shugabanci shine yafi bin ɗaiɗaiku idan muka ce ba za mu bi sarkin musulmai ba to mu ba sarkin musulmai ba ne ba layinka ba ne wani mansubi ne da Allah ya keɓe a mutanen gidan iyalan gidan shehu dan hodiyo ne ka san ko za ka bar musu wannan ko kakansu shi ya jaddada sunna a wannan ƙasar ko da wasu daga ciki sun fanɗare amma dai wannan matsayin nasu ne ba ruwanka ai dan boko ne ai wane ne ai kaza kai din dan mine ne shi aka nada kuma shi za a bi kuma in aka bar nasa rabuwar sai ta fi tasa yawa da haka mu kiyaye wannan Allah ya datar da mu shi dama azumi in ma dai ran 29 rana irin ta yau a ga wata gobe ai sallah in ku aka ji shiru ba a ga wata ba ta hanyar da ta dace shi yasa musulunci a mazhabar malikiya idan mutum daya ya ga wata to hukuncinsa shi kadai zai yi ko ba zai gaya wa kowa ba ko matarsa ka duba muktasar khalil kai din da ka gani ai ka yarda da kanka ka gan shi to ba yarda ka gaya wani ba dan ba aikin ka bane in an samu irin ka ne guda biyu adalai biyu suka gaya wa shugaba ya yadda to in ya sanar kuma ya shafi kowa Allah ya datar da mu duk da cewa akwai kaurin da ya nuna manzon Allah wani ya ga wata shi kadai ya zo ya gaya masa manzon Allah ya umarci Bilal cewa washe gari a tashi da sallah don haka yan uwa mu gane kowa da matsayin da Allah maɗaukaki ya bashi a abu na biyu kuma muna nasiha ga hukuma tun daga ta sama gwamnatin tarayya kenan har ta tsakiya gwamnatin jihohi gwamnatoci na jihohi ko har ta ƙasa ƙananan hukumomi su ji tsoron allah akan shugabancin da allah ya ba su manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce duk wanda Allah maɗaukaki ya bashi mulki wanda ya zan na al'umar manzon Allah ne man waliya shay'an min amri ummati fa shakka alaihim fashkuk alaihi annabi ce duk wanda ya jibinci al'amarin musulmi ko da musulmi ɗaya ne a ƙasar ka kai kake shugaba kuma ko da ma ba musulmi bane duk wanda kaga yanzu haka al'ummar annabi ne sai dai shi ya fanɗare ya kibin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yanzu muka karanta aya wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira ko to duk wanda ya jibinci al'amari na shugabancin al'ummar annabi sai ya tsananta musu ya takura musu ya gallabe su da yunwa da talauci da tsiya to fa annabi ya mar addu'a shi ma ya ce fashkuk alaihi Allah ka tsananta masa shi ma kaga musiba ne akan shugaba a ce wanda yake shugabanta ba sa samun sauki a wajensa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi shugabanci ba a sha wahala da shi ba wanda ba ba musulmi ba manzon Allah yana masa alheri da kai a yanzu mu zamaninmu shugabanci ana yin sa ne don a samu kuɗi a ina za a samu kuɗi a jikin talakan da ake shugabanta to irin wannan mulki fa ya munana ko me ka samu waccan addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba za ta barka ba yanzu dai Allah ya cece mu a hannun corona ko da izinin Allah ta tafi kenan na ji mai girma gwamnan bauchi ya ce korona abokiyar zama ne da ka za mu sau mutane kowa ya je ya yi abin da zai yi ya san yadda zai kare kansa musulmi yana da kariya ai da yawa wanzu Allah ya baka addu'o'i na safe ya baka na dare idan kana yi Allah zai kare ka ya fi ka toshe bakinka da hancinka wai kai wani mai jan kunne ya gaya maka wai ba za ka sha hannu ba manzo Allah ya ce ma min muslimani yaltaqiyani fa yatasafahani illa an ghafara Allah lahumma qabla an yatafaraka musulmi guda biyu ba za su hadu ba wannan ya kawo hannu wannan ya kawo nasa su yi musafaha fa sai Allah ya gafarta musu gabanin su sake hannayensu to ya akan zargi da zato za a hana mu wannan ai ba zai yiwu ba wannan faga fahimtar mu ne fahimtar mu da wayannan ayoyi da hadisai muke fada da haka shugabanni su lura wani irin malamai ne za su gaya musu magana su yadda da ita in akan musulunci ne sai malaman sunna malamin bid'a ba a ɗaukar shawararsa ka karanta ahalari mai alari ya ce kare mutum musulmi ya yadda ya aikata kowane irin aiki sai ya san hukuncin Allah a ciki to sai aka zo shi bai san hukuncin ba sai ce ya tambayi malamai a wajen neman ilimi da malamin bid'a da na sunna duk da malamai sun ce ba a neman ilimi a gun dan bid'a saboda kai mai tashi ne zai iya jefa ma virus na wannan bid'a tasa amma in kana da ido a karatu sai ka ware mar bidiyarsa ka ɗauki sunnarka ko ba ka ba to sai ya sau dokar ya ce wa yas'al ulama in baka san hukuncin ba tambayi malamai in ka yi tambaya kuma duk abin da malamin ka ya bana za ka ce a wa ya ƙatadiya ya yi koyi dawa bil mutabbi'ina li sunnati muhammadin lahallari ba rariya mata ta sallah ya ce kai koyi daga cikin malamai masu bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ma baka san su ba sai ce allazina yadulluna ala da'atillah wa yuhadhiruna min ittiba'i shaytan malaman sunna kenan su ne masu shiryar da mutane su da'a ga Allah su da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda duk kaji malami ya tsaya ya dage ya ce ba za a bi kowa ba sai Allah ba za a yi koyi da kowa ba sai manzon Allah ba za a aiki da kowane littafi ba sai Qur'ani sai hadisi to shine malamin sunna wa yuhadhiruna min ittiba'i shaytan kuma suna yin gargadi suna tsoratar da mutane ga barin bin shaytan to irin wayannan malaman su ne ya kamata shugabanni su nemi shawara su ainihin ɗauki shawararsu su ɗabbaka ba za su cutar da ko da kafiri ba amma in malamin bidi'a ne wanda Allah ji kan malam gumi da rahama yake cewa miyagun malamai to abin da suke shine batar da shugabanni su kigiya musu gaskiya su karbe kudin su za su yi masu addu'a su kuma bari a cuci bayin Allah Allah ka raba mu da yin haka haka kuma wajibi ne shugabanni duk abin da za su yi su nemi mutane na gari su yi shawara da su misali yanzu gwamnatin jihar bauchi tana cewa za ta hana acaba lalle akwai waɗanda ba su da kyau a cikin 'yan acaba kun ji wannan sanarwar ko? kana kuma za ta kawo keke na fil su kansu masu keke na din akwai batattu a cikinsu ko ba su wani suke tafiya da adda Allah ya shiryar mana da su ba Allah ya karanta mana miyagu a cikinmu gwamnati ta samu hanyoyi da matasa za su samu aiki duk fitina zai ragu idan ana tsammanin ta'addanci da babur ɗin a taɓa to sai a yi musu dokoki wanda duk yake gudu ya wuce ka'ida a kama shi a masa tara wanda bai da ainihin lasin na hawa ya nema a san daga ina mutum yake ina ne masaukinsa me yake yi banda a taɓa wannan shine abin da ya zama wajibi sannan wasu garurukan yadda ma suke yi in za ka yi a taba iya cikin makara huta akwai na nan masu fita su je can wata anguwar ma da nasu yakan kawo sauki ya kawo mutum ya ce muje to wata ran in an ɗauran a taban da shi da babur ɗinsa sai ya yi asararsu ya kenan da aka kaga tsarin ne ya kamata a sa masa doka a sanya idanu a ga yadda za a gyara shi domin idan aka sauke abun aka ce ba za a yi kansu ya za a yi su ci abinci kuma matasa ne la'alla su dinga haurawa gidajen mutane da daddare suna musu ɗauke-ɗauke kaga abun bai zama ya ba da fa'ida ba daga muna ba da shawara ga gwamnati ta leƙa wannan abun da idanu na basira ta leƙa shi da idanu na basira sannan in za ta zartar da abu katta zartar lokaci guda akwai atta'anni min Allah wal ajalatu min ash-shaytan bin abu sannu sannu akwai taimako daga Allah gaugawa kuwa wannan abu ne daga shaytan Allah ya raba mu da ita kuma muna sanar da ƴan uwa musulmi tun daga yanzu lokacin ba da zakkar kono yayi zakkar fidda kai wanda wannan wajibi ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi wajabta ta akan ɗa da bawa mace da namiji mai ƙarfi da mara ƙarfi har ma mai littafin iziya yake cewa wala tafutu bi mudhi zamaniha in lokacin ta ma ya kubce to bata ainihin fadi ba akan ka in baka da kuɗi sai bayan sallah ka samu to sai ka auna ka hudda kanka Allah maɗaukaki ya datar da mu da dai sauran ladubba da aka faɗa muna roƙon Allah ta baraka wa ta'ala ya nuna mana azumin baɗi da baɗin baɗaɗa da rai da lafiya da imani in Allah mu ya karɓe mu cikin addinin musulunci muna fata Allah maɗaukaki ya sanya albarka a ainihin ƙasashenmu da shugabanninmu ya kawo mana albarka Allah ya ba mu damuna mai albarka wadda babu guguwa da iska mai tsanani a cikinta ya ba mu ruwa mai amfani. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعظائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين آمين